Shehu Foundation da ke a bariki GRA cikin garin Gumel a karatun littafin Samsuna Su'alan wa Jawaban fil Aqida ko da La'ilu Tauhid na Shehu Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab a yau muna cikin bayani ne akan tambaya ta 45 da take bambance mana tsakanin alƙaba'u wal qadar wancan satin mun cinye karatun gaba ɗaya wajen cancance menene alƙaba'u menene alƙadar umuman mun fita da sako guda biyu duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a cikin lauhin mahafuz aka tsara aka tabbatar wannan shine alƙaba'u abin da ke faruwa a rayuwar mu ta yau da kullun ita ce kaddarawa ta ubangiji bayan duk bayanai da malam ya sai yace kuma ana iya samun juyi wasu su ce abin da ke rubutan shine kaddara abin da ke faruwa a tsakanin mu shine alqada'u to bayan wannan sai malam ya ci gaba da kawo mana wasu bambance bambancen abin da zai bambanta su shine ƙarin ma'anoni da alqada'u take da akwai banda alqada'u tana daidai da ma'anar alqadar to tana da ƙarin ma'anonin da za mu tsinta a yau shi ne malam a bayan ya zo layi na biyu sai ce wa yutlaƙul ƙaza'u alal hukumin dini a shari'i an ga gudun? malam sai ana iya amfani da kalmar alƙaza'u alal hukumin dini akan hukunci na addini الشرعي wanda shari'ar musulunci ta zo da shi menene alqada'u abinda shari'ar musulunci ta zartar ana kiransa alqada'u qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima asalin ayar Allah madaukakin sarki ce ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kenan daga cikin ma'anonin da alqada'u take nufi duk abin da Allah ya zartar ana kiransa alqada'u ko da hukunci ne tsakanin mutum da mutum duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar ana kiransa alqaba'u ko da hukunci ne tsakanin mutum da mutum sai malam ya kawo dalili yace ga fadin Allah madaukakin sarki fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ɗayan ayoyi guda uku da ubangiji ya rantsa da kansa da sunan ar-rabb qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib fala wa rabbika qul i wa rabbi innahu lahaqq to nan ma sai ce fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su imani ba ko waɗanne irin musulmai ne imaninsu ba zai tabbata ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukuntar da kai cikin abin da ke tasowa tsakanin rikici ne tsakanin miji da mata har sai sun yarda faɗin manzon Allah shine zai raba gardama rikici ne tsakanin aboki da aboki imaninsu ba zai cika ba har sai sun yarda manzon Allah ne zai raba gardama rikici ne tsakanin talakawa da sarakuna imaninsu ba zai cika ba har sai sun yarda manzon Allah ne mai shari'a rikici ne tsakanin uba da ɗa imanin iyayen da ƴaƴan ba zai cika ba har sai sun yarda idan manzon Allah ya hukunta za su yarda fala wa rabbika la yu'minuna ba za su imani ba hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum sai sun hukuntar da kai cikin abin da ke faruwa tsakaninsu ثم لا يجدوا في أنفسهم harajan sannan ba su ji wani kunci da damuwa ba cikin rayukansu harajan mimma qadaita wata damuwa cikin abin da ka zartar kalmar qadaita ita muke nema thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kenan kalmar alqada'u ana iya sata a cikin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da ita wannan ayar a gurguje tana da kissa waɗansu manoma ne guda biyu suke da gona ɗayan shine a farko ɗayan a ƙarshe wannan na farkon idan ya zo gona da safe ruwa ta gonarsa yake bi sai ya tare ruwa sai ruwa ya cika gonarsa sai ya buɗe ya yi bau ruwa sannan sai ya bar shi sai ya wuce gonar makwabcinsa wannan makwabcinsa yake faɗa don me wannan mutumin zai ke datse ruwa a bar shi ya ɗauka sannan wannan mutumin na farko ya yi bau ruwa suka yi ta rikici har abin ya kai su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya kai do kara sai ce to kai abin da za a yi idan ka fito da safe ka tari ruwa ka yi ban ruwa idan ka jika gonarka ka bar ruwan ya wuce gonar makwabcinka in yayi ban ruwa sai ka sake tara shi na wanda za ka sake ban ruwa daga baya wannan mutumin sai ce dan dan uwanka ne shi yasa kai wannan hukunci mana bai da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ya hukunta ne akan babin maslaha in ba dan maslaha ba wannan mutumin sai ya gama amfani da ruwansa duk yadda yake so sannan ya bari ya je gona dan uwan shi sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta to yanzu tunda baka yadda da hukuncin da ne ba kai kana da dama duk yadda kake so kai da ruwa in ka gamsu ka bar ya je gona dan uwanka sai kuma Allah ya saukar da wannan ayar wannan mutumin da yake bai ji dadin hukuncin manzon Allah ba dan dan uwanka ne sai Allah ya saukar fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima da haka imani baya tabbata sai an sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama batuka sallama ba da haka kenan banda kalmar alqadar da qada'u ta daidai da ita a ma'ana ƙarin ma'anar alƙaba'u yana nufin hukuncin da manzon Allah ya zartar ko hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya zama sarta shi sa ya kira da cewa alhukumu dini a shari'i yanzu ma'ana ne muke da akwai ta alƙaba'u ma'ana guda biyu wa yutlaqu alqada'u ala alfaraghi wattamami akan yi amfani da kalmar qada'u ala tamam idan abu ya cika wal kamal alal faraghi abu ta tsare abu wa tamam da cika shi al faragh wa tamam in kin kare abu ta iya kiran shi al faragh kina dan malili lokacin da kika gama kika zuba shi a faranti kika sa mai yaji kika mai ado da mai da albasa da komai kika ajje to ana iya kalmar da amfanin kalmar al qada'u ta nuna cewa kin gama aikin dan malilinki a tamam duk abin da ya cika ɗaya biyu uku har ya je goma cicif aka iya kamfani da kalmar alƙaba'u a kan shi a ina muka samu wani a cikin alƙur'ani sai Allah maɗaukakin sarki ko malaika mana faɗin Allah maɗaukakin sarki fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah maɗaukakin sarki yana magana akan cewa an haramta ciniki ya lazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum la'allakum dhalikum khairul lakum la'allakum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna ya kuma su imani idan an kira sallah a ranar juma'a fas'au ila dhikrillahi ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah maɗaukacin sarki duk abin da kuke ku bar shi fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a ko ku bar ciniki da saya da sayarwa duk abin da yake ba aiki bane da zai taimaka wajen tafiya sallah sai Allah ya ce a bar shi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna hakan shi yafi muku alkhairi inda kun san tanadin da Allah madaukakin sarki ya muku yanzu an hana ku yin ciniki sai aka ce to duk abin da zai shagaltar da mutum akan sallah an haramta shi da aka saka ce ciniki an haramta shi kwadago an haramta shi ƙulla aure an halatta shi an haramta shi ƙulla sana'a an haramta shi duk wani abu kafin sallar juma'a in dai an kira sallah za a yi to sai aka ce a daidai wannan lokacin haramun ne kiran sallah da in an yi ta liman hambun bari zai hau to kowane aiki in dai ba aikin sallah bane haramun sai Allah ya ce to fa idza qudiyatis salatu a bayan an kira sallar an yi sallar an yi da sallar kalmar qudiyat anan me kalmar qudiyat take nufi gamawa kenan ko sai ce to kalmar qada'u in muka ce fa kalmar ba muna nufi mun ji ta ba a asalin kalmar alqada'u mu ji karfin qa da ba ya fito a cikin ta qa ba alif alhamza ko to in muka same ta anan ta fito a qada'u ta fito a qudiya ta fito a iqsada ta fito qudiyat da ita ce sai ce to tana nufin idan an kammala abu an kare fa idza qubiyatis salatu idan an ida zalla fantashiru fil ard sai Allah ce ku shiga bayan kasa wanda zai gabas yayi gabas wanda zai yamma yayi yamma wanda zai kudu yayi kudu zaka in dai kika zo masallacin juma'a da an kare kina fitowa kiga kowa gaban sai kama wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan in aka ji an shiga gurin kai sai an dade kun mutane fantashiru fil ard wa bitagu min fadlillah ku nema daga falalar ubangijinku yanzu abin da aka ce ku dakata a lokacin sallah sai aka ce kuma yanzu ku nema wa bitagu min fadlillahi wa zkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna dan ku samu rabo da haka mana ta uku banda alqaba'u ta daidai da alqabar alqaba'u tana nufin wani hukunci na addini sannan alqaba'u tana nufin duk abin da aka kammala aka kare to akan yi amfani da kalmar alqaba'u akan shi wa yutlaqu ala nafsil fi'li ana amfani da kalmar alqaba'u akan abin da ake aikatawa ko aka aikata aikata duk abin da kike so ki aikata yanzu an faɗa abin da ake magana akan shi ba a faɗa ba wata yanzu rikici ne ya kama ke da kawai sai kika miƙe idan ke zazzaro sai ta ce miki faqubi ma anti qabi ki ji abin da zaki zartar da duk abin da kike so ki zartar to duk abin da kika zarta a lokacin shi ma ana nufin shi da alqaba'u sai mala ya kawo mana dalili a cikin fadin Allah madaukakin sarki faqbi ma anta qadin zartar da duk abin da kake so ka zartar wannan bacin an samu fito na fito tsakanin rindinar fir'aun da annabi Musa alaihi salam sun jefa abubuwan da za su jefa na sihiri da tsafi annabi Musa ya jefa sandarsa ta cinye abin da suka sa na tsafi din masu sihirin sai suka fahimci cewa wannan abin da annabi Musa ya zo da shi ba sihiri bane ba tsafi bane ba sai suka yi imani Fir'auna sai ya musu barazanar zai kashe su zai sassare hannunsu ya sassare kafafuwansu ya turbutse cikinsu a jikin ice da aka sare aka fike sai suka ce masa lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana wallahi ba za mu taba fifita ka ba akan abin da yazo mana na shari'a da bayani lan nu'siraka ba za mu fifita ka ba ala ma ja'ana min albayyinati akan abin da yazo mana na shigar Allah madaukakin sarki wallazi fatarana ba za mu fifita ka ba akan ubangijin da shi ya kage halittar mu sai suka ce masa faqdi ma anta qadi kai duk abin da zaka yi daga kenan ana iya amfani da kalmar alqada'u akan kowane irin aiki ne musamman a lokacin da aka zo kalubale akan shi faqdi ma anta qad sai suka ce innama taqdi hadhihi alhayati ad-dunya abinda zaka iya yi ne ka kashe wannan rayuwar ta duniya ba duk barazanar da kai iyaka abin da za ka yi mana kawai in mun mutu ba shi ne ƙarshen azaba ba ka sa a kurkuku a daka a sare kai a sare hannu a yanki nama in an mutu wata azaba za a ci gaba da yi ba fa abin da za a gaba yi wani ne ya abin da ya faru da nana asma'u da ɗanta abdullahi ɗan zubai lokacin da suke rikici da hajjaj ya zo ya samu guri ya ɓuya babu shi tace dan me yasa zaka buya ce ina jin tsoron idan sun kashe ni za su yi gunduwa gunduwa da nama na za su fete naman jikina kamar da suka faɗa tace ba dan Allah kace kana yaki ba yace dan Allah nace ina yaki ba a dalilin ka fahimci kana kan gaskiya ba kake yaki yace a dalilin na fahimci ina gaskiya yace ka tafi ka mutu a tafarkin Allah madaukakin sarki sai take ce mashi duk wanda ya mutu azabar da za a yi a bayan mutuwa ba ta cutar da shi kamar akuya ce bayan an yanka ba ana fiɗaya ba tana jin zafin wannan fiɗan ba ta ji iya zafin da akuya za ta ji lokacin da aka ɗora wuƙa a wuyanta kafin a yanka wannan shine zafin da za ta ji kuma duka cikin sakanni zafin zai ƙare ya samu aka yi mana umarni cewa fa'iza zahabahatun fa ahsinu zibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla sai tace ba abinda zaka ji na ciwo a bayan ka mutu da haka idan yanzu mutum ya mutu an sassara namansa an yi gunduwa gunduwa an shanya ya buhe an daka an heka wannan wanda suke raye ake ba tsoro shi a karan kansa babu abin da wannan din zai kara masa babu abin da wannan zai rage mashi sun wato sai suka gaya fir'auna faqaw bi ma anta fadin kai duk abin da za ka yi innama taqbi hadhihi alhayata dunya abin da za ka iya yi ne ka kashe wannan rayuwar ta ta duniya a ce ta kare so ma'ana ta hudu ko ta biyar akan alqada'u tana nufin wani aiki da ake magana a kan shi mun faɗa tana daidai da kaddara mun faɗa tana daidai da hukunci na addini wanda shari'a ta zo da shi ana amfani da ita idan an ƙare abu an kammala shi ana amfani da ita akan aikin da ake magana a kan shi wa yutlaqu ala al-i'lan bil khabari ana amfani da kalmar qada'u idan ana so a sanar da wani labari duk labarin da aka sanar da shi to akan iya amfani da kalmar qada'u a larabci kuma tana kunsar shi ana kunsar wannan ma'ana din ina malam ya samu sai ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa qabaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna wa la ta'lunna uluwan kabira وقضينا إلى بني إسرائيل من بعد لاباري قبنو إسرائيل كلمة قضينا أنا أشي باتنا نفي الربوت اللتاف وطن قدر باتا نفي متوى باتا نفي هكونشي نا الديني باتا نفي أنكمل أبو ما كلمة قضاء تكي نفي لاباري وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب mun ba wa banu isra'ila labari a cikin attaura la tufsiduna fil ardi marratayn da ku yi barna kifi biyu a bayan ƙasa wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku ɗaukaka ku samu ɗaukaka mai girma a wannan duniya ɗin kalmar kenan wa qabaina tana nufin labari da haka yanzu ke ma idan kika saurari gidan rediyo wannan labarin da kika ji a cikin rediyo ana iya amfani da kalmar qada'u akan shi wa qabal hakim ila ra'iyya shugaba ko gwamna ko ciyaman ya ba da labari zuwa ga talakawansa cewa abin da zai biyo ba kalmar qada'u mun samu ma'ana ta nawa kenan ma'anar qada'u ta nawa muka samu tana ta biyar wace za ta lissafofin guda biyar ɗin guda biyar muka je wace za ta lissafa mu in ba tsoro ba take ji wace ce ko ba kuɗa ahun bismillah guda hudu ne to faɗa su ji hudun sai an gara miki ta biyar din na'am na'am al-hukm ad-dini ash-shar'i na'am na'am al-faragh mhm cikar abu ko gama shi al-faragh wa tamam mhm na'am akwai ba da labari al'ilanu bil khabar wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi sai na hudu mhm ina kallo dai kake wata ansa na'am na'am akan ayi ana nufin kawai zartar da wani aiki ko yutlaqu ala nafsil fi'li aiki a karan kansa ana kiransa da alqada'u faqdi ma anta qadi sai na biyar din abin da yake faruwa a tsakaninmu sai na shida yana daidai da alqadar ko ko dai abinda aka rubuta a littafi ko ko abin da ke faruwa a tsakanin wannan sune ma'anoni guda shida sofa da muka faɗa na kama alqaba'u ko dai abin da Allah ya rubuta a cikin littafin shi na kaddara wata ma'anar abin da ke faruwa a tsakanin wata ma'anar ta alqaba'u duk wani hukunci da Allah ya zartar ya dora akan bayi sunansa alqaba'u duk wani hukunci da manzon Allah ya zartar ya dora akan bayi sunansa alqaba'u idan kin yi aiki kin ƙare ana iya amfani da kalmar ƙaba'u ƙabaitu ƙabihi na ƙare girki na yanzu kin yi amfani da kalmar ƙabaitu kin ga bai daidai da abin da Allah ya rubuta ba bai daidai da lissafin ƙaddara ba amma me kike nufi yanzu na ɗora girki na ƙare so ƙabaitu ƙabihi girkin da na ɗora na gama shi alfarahu wa tamam ana iya amfani da ita idan ana so a ba da labari wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna uluwan kabira ana iya amfani da kalmar alqada'u idan ana nufin wani aiki da aka zartar ko za a zartar da shi faqbi ma anta qadi wa yutlaqu ala al-maut daga cikin kalmar ma'anar alƙaba'u in kin ji yanzu fa duk maganar da muke an bar kaddara a baya ko wannan ƙarin ma'ana ne da kalmar alƙaba'u take da akwai akan alƙadar sai aka ce alƙaba'u wani lokacin tana nufin mutuwa amma alƙadar ba inda take nufin mutuwa shine bambancin da muke samu fa a cikin mal farqu bainal qada'u wal qadar bambancin shine alqada'u wani lokacin yana nufin mutuwa alƙada'u wani lokaci yana nufin hukuncin manzan Allah alƙada'u wani lokaci yana nufin hukuncin Allah alƙada'u wani lokacin yana nufin a baki labari alƙada'u wani lokacin yana nufin ƙalubale shine bambancin da ke faruwa tsakanin alƙada'u wal qadar sai malam yace to ita kalmar alƙada'u wani lokacin sai yace wa yutlaqu alal maut mutuwa da muka sani to ana kiranta alƙada'u wani lokacin wa minhu qawlihim daga cikin ma'anarta akwai faɗin larabawa ƙaba fulanun wane ya mutu idan wani ya mutu a ce aina fulan sai a ce ƙaba ya cika ba haushe ma yana faɗin haka ko wane ai ya cika to kai mu haushe yake a balarabe yake amfani da kalmar ƙaba yana nufin mutuwa ƙaba fulanun sai ma ya ce ai mata ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kalmar da take daidai da mutuwa akan qada'u a cikin alqur'ani wana daw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk suka yi kira ɗan wuta da suka ji azaba sai su daga hannu su ce ya malik ya kai wannan mala'ikan da ke kula da wuta me kace buƙatar ku sai su ce li yaqdi alaika alaina rabbuk ubangijinka ya aiko mutuwa akan mu ‘yan wuta da suka ji azaba ta ƙici ta cinyewa sai su yi ta kira menene yake damu ku ce ko mu mutu mu huta shi ne kalmar liya ƙaubi alaina rabbu ubangijinka ya kashe mu sai mala'ikan ya juya ce musu innakum makithuna ai ba mutuwa za ku zauna ne a cikin wannan azabar har abada Allah ya sa ba ɗaya mu cikin masu zama cikin azabar Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa mu wuce kan rayuwa za mu yi mai daɗi a gidan aljanna wa yutlaqu ala wujudil azab akan yi amfani da kalmar qada'u idan azaba ta afku ko ta faru qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa qudiyal amru wastawat ala aljudi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin lokacin da aka zo za a yi ruwan tsufana lokacin da ana ruwan tsufana Allah maɗaukakin sarki ya umarni da ƙasa na'am to Allah maɗaukakin sarki da ya ba da labarin yadda ƙasa ta bude ta fara zubar da ruwa daga idan ƙasa ɗin falamma jaa amruna wa farat tanuru lokacin da umarnin ubangiji yazo Allah ya ce idanun kasar ya bude ruwa ya fara fita daga cikinta ya bada labarin yadda sama ta zubo da ruwanta Allah madaukakin sarki ya faɗi yadda duniya ta cika da yadda annabi nuh ya kiran ɗansa taho tare da mu cikin jirgi shi kuma yake faɗa sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma ina ga masa la asibal yawma illa min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma almawju fa kana min almughraqin wa qila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha alma'u wa qudiya al'amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lilqawmi zalimin Allah madaukakin sarki ya bada umarni yake cewa wa qila ya ardu bil'i ma'aki ke kasa ki shanye ruwan da yake kanki wa ya sama'u aqli'i ke kuma sama rike ke ma nake daina zubowa wa ghidal ma'u aka rike ruwan gaba daya ya bace shi kuma jirgin annabi nuhu Allah ya bada labari sai ya tsaya a daidai wani guri da ake kiransa dutse na judi ya tsaya da shi wa qudiyal amru azabar ta sauka shine abin da malam yake nema akan iya amfani da karmar qudiya idan azaba ta samu wa qudiya al-amru wa tawat al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalim da haka to ana amfani da kalmar qudiya idan azaba ta afu ko nuni zuwa ga azaba wa yutlaqu ala tamakkuni min ash-shay'i wa tamamuhu ana iya amfani da kalmar qada'u idan mutum ya iya kama abu yadda ya kamata ya kama shi ya rike shi daidai da daidai wa tamamuhu da cikashi kusan ma'anar alfararu wa tamam da muka yi amfani ita a baya ka kaulihi kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma idan aka zo ana karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani malaika jibril yana faɗa hin manzon Allah yana faɗa da sauri da sauri alif lam alif lam zalikal kitab zalikal kitab la raiba fihi hudu manzon Allah yana faɗa malaika jibril yana faɗa sai Allah madaukakin sarki ce masa wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawar faɗin alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi kafin a gama baka wahayin alqur'ani abinda ake so idan malaika ya kawo sako kawai ishuru ka saurare shi kamar lokacin da malamin ki ke koya miki alkur'ani tashin farko abinda ake so kawai safun ne ki saurara kake ce komai zai a'udhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas karki tada hankalinki kawai saurare malikin nas إله الناس من شر الوسواس الخناس to haka aka ga al'umma na Allah sallallahu alaihi wasallam in ana karanta Qur'ani wahayi yazo ishuru ka saurara wala ta'jal bil Qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma amma ka daga nuka ki addu'a kana ubangiji ka karo ilimi Allah ka bani Qur'an ilimi kuma shi ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a can ƙasa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka motsa harshenka kana gaggawar ka faɗi abin da aka ga maka da alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne mu tattara maka abin da aka baka na wahayi kuma mu baka damar karanta shi yadda ya dace jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana in an karanta an gama to sai ka bi karatun da aka gaya maka kuma ina alaina bayana sannan aikinmu ne mu gaya maka ma'anar da su wannan ayoyin suka kunsa Allah ba mu iko fahimtar ayoyin alqur'ani wa yutlaqu ala al-fasli wal hukmi ana nufin kuma bayani na dalla dalla da hukunci fa qawlihi kamar fadin shi wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa qudiya bainahum bil haqq akai hukunci tsakanin bayi da gaskiya a ranar gobe alkiyama in mun tattaru gaban Allah madaukakin sarki ga mala'iku nan suna kewaye da al'arshin Allah madaukakin sarki wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim Allah madaukakin sarki ya bada labarin yadda mala'iku za su kewaye al'arshin Allah ga mutane an tara ga aljanu ga mala'iku ga dabbobi kowace an masa hukuncin abin da ke tsakaninsu manzo Allah ya ce hatta akuya mai kaho da ta dunguji mara kaho sai an dawo da su mara kahon an ba ta kahon ta rama wannan tungujin an samu wani azalimin rago ya tafi wani ya karye sai an kawo wanda ya karye din an rama wannan mucijin ya saru wannan duhi an rama musu an yi hukunci a tsakanin mutane Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqqi za a yi hukunci tsakanin su da gaskiya ashe kenan hukunci irin na gaban alkali shekara biyar a kurkuku shekara goma bulala dutse kaza duk ana kiransa hukunci sakamakon da za a bamu a ranar gobe alkiyama shi ma ana kiransa hukunci wannan ƙarin ma'ana ne na alƙaba da take da akwai akan kalmar alƙaba wa yutlaqu ala al-khalqi sannan kalmar alqaba'u tana nufin asalin halitta ma da Allah madaukakin sarki ke yi duk wata halitta ana iya kiranta alqaba'u Allah madaukakin sarki ya ce me fa qabahunna sab'a samawatin Allah madaukakin sarki ya bada labarin yadda ya halicci sammai da kasai a hukuncin sai ce fa qabahunna sai Allah ya halicce su su saman a matsayin me sab'a samawat a cikin sammai guda bakwai yanzu fa qabahunna yana nufin daidai da an ba su labari baya nufin haka faqabahunna baya nufin manzon Allah ya ga musu ko Allah ya ga musu amma me ake nufi da faqabahunna sab'a samawati ay fa khalaqaha Allah sab'a samawati sai Allah ya tsara samai ya halice su sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai wa yutlaqu ala al-hatmi ana nufin al-qada'u wani lokacin saka nufin abin da ya zamanto dole akan ki shine al-hatmu abin da ya zama to dole wa kana amran maqdiya abun ko ya zama to hukunci ne zartacce a wajen Allah madaukakin sarki wa kana amran maqdiya aina muka samu wa kana amran maqdiya wa kana amran maqdiya aina muka same shi suratu maryam daidai ina lokacin da mala'ika jibril ya bayyana ga maryam batun ta yi nisa daga mutanenta ya bata labarin za ta samu da take ce masa inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya qala anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ko ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا maqadiya Allah ya ce shi wannan al'amarin dole sai ya faru a sami annabi Isa a bisa tsarin da Allah ya faɗa ba tare da babar shi ta taɓa aure ba ba tare da ta taɓa fasikanci ba ba tare da shigowar namiji ba ya ce abu ne da dole sai ya riga ya faru sai ce fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya bacin an yi wani ɗin aka yi hurin sai kuma ta samu cikin shi ta ƙara gaba da shi wani guri da yake mai nisa da aka to wayu tsulaku alal hatimi duk abin da ya zama to dole aka yi amfani da kalmar ƙabau a kan shi wayu tsulaku alal amri dini sannan duk wani umarni na addini aka iya amfani da kalmar ƙabau a kan shi ka ƙaulihi kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki amara Allah ta abudu illa iyahu ya yi umarni kar a bauta wa kowa face shi wa yutlaqu ala bulughil haja duk lokacin da bukata ta biya aka iya amfani da kalmar qada'u wa minhu daga cikin ma'anar qadaitu watari na biya bukatata falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka so duk abin da aka gama biyan bukata akan shi aka iya cewa qadaitu watari mana an gama da shi kenan wa yutlaqu ala ilzamil khasamain bil hukmi ana iya amfani da kalmar qada'u idan ɗayan masu jayayya an dora masa hukunci a gaban alƙali wa yutlaqu bi ma'anar ada'i ana iya amfani da kalmar qada'u idan an yi abin da aka dora miki da Allah kawo ruwa sai kika kawo to ana iya amfani da kalmar qada'u sai Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra alhazai da suka tafi aikin hajji sai Allah ce musu fa idza qadaytum manasikakum in kun gama aikin ku na hajji fadhkurullaha inda al-mash'aril haram ko ku ambaci Allah madaukakin sarki a wajen al-mash'aril haram menene qadaytum manasikakum kun sa haramin ku kun yi tawafi kun yi sa'ayi kun je tsayuwar arfa kun yi kwanan mina an yi kwanan muzdalifa an yi zifan shaitan an yi tsawaful ifada waɗannan su ne manasikul hajj sai ce fa'iza ƙabaitum manasikakum so idan mutum ya ɗo ajiye ya yi da aikin da aka ɗora masa aka an yi amfani da kalmar ƙaba'u wal ƙaba'u fil kulli mala a dunkule dai kalmar ƙaba'u masdarun kalma ce jigo ne da akan iya fidda kalmomi a jikinta waqtabal amru alwujub sannan in aka amfani da kalmar qada tana iya nufin alwujub wa dalla alaihi wal iktida idan kuma aka ce al iktida'u a larabci huwa al ilmu bi kayfiyati nazm as-sigha shi ne mutum ya fahimci sigar da wani aiki ko wani bayani ya zo shi wa ƙaunihim faɗin larabawa da suke cewa la'aƙobi min hul'ajaba akwai karin magana da larabawa suke yi in aka wani abu sai a ce tab la'aƙobi min hul'ajaba ƙala al'asma'i ɗaya daga cikin larabawa al'asma'i sai yake cewa ya buƙa wala yankobi da ke aiko ba zan gama mamaki akan wannan abin ba in aka yi wani abu wanda ya baki mamaki matuka to sai balarabe ce la aqabi minhu la ajaba ba ran da zan daina mamakin wannan abin so balarabe yana nufin wannan mamakin har abada yana nan ba zai taba karewa ba so wannan dai sune karin ma'anoni da kalmar qada'u take da akwai akan kalmar alqadaru mala yana nufin idan kina karanta alqur'ani don kin ci karo da kalmar ƙaba'u ba ta nufin kowane lokaci abinda Allah ya rubuta na ƙaddara ya aji a wannan littafin kuma ba kowane guri ba ne kalmar ƙaba'u take nufin abin da ke faruwa tsakaninmu wani lokacin ƙaba'u yana nufin umarnin Allah wani lokacin ƙaba'u yana nufin mutuwa wani lokacin ƙaba'u yana nufin an baki labari wani lokacin ƙaba'u ana nufin an gama abu wani lokacin ƙaza'u yana nufin an halitta wani lokacin ƙaza'u yana nufin an mutu wani yana nufi kenan in kina karanta alkur'ani sai ki kalli daidai da ayar daidai da ma'anarta wata ma'ana ya kamata ki ɗauko ta ɗora miki ba kullum ba ce take nufin abin da Allah ya rubuta ya ajiye kafin ya fara halitta wallahu ta'ala alam wannan kaɗan ne daga cikin ma'anonin da malam ya bamu na bambanci tsakanin alqada'u wal qadar idan Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ya ce malam zai bambance mana halil qadaru fil khairi wa sharri fil umum jami'an min Allah amla duk wata kaddara da ta same mu mai dadi da mara dadi kowace daga Allah take ko akwai da ba ta zuwa daga Allah madaukakin sarki shi da ilimin da Allah madaukakin sarki zai kaddara in mun kai a rana ya ce mu fa'idance da su a cikin littafin malam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ga takarda an bani ta tambaya aka ce assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya malam ni ce zan aure zan aure mutum yaban kudin auren sai ok to yaban kudin aure sai ya mutu kuma yana da ‘ya'ya ya halatta na ci a'a mutum da za ku yi aure da shi kun game yarjejeniya to me zan baki na dukiyar aure sai ce kika ce ba ni naira dubu ɗari ko abinda kuka ita faƙi sai ce gashi wannan dubu ɗarin za ki ci ta ne daga ranar da aka ɗaura aure idan an kirawo ta sadaki ana ɗaura aure sai ce sadaki in duka wannan dukiyar an kira ta sadaki idan wannan dubu ɗarin da aka ambata hamsin ta sadaki ce hamsin ta zaman aure ce ana ɗaura aure kin ci hamsin sauran ki hamsin to sai Allah madaukakin sarki ya kaddara ana gobe za a daura aure sai ya mutu ba a daura ba kenan yanzu to a waɗannan kudaden naki gaba ɗaya ba wanda kika ci har sai wanda aka halatta miki ki ci kafin aure wanda aka halatta miki ki ci kafin aure kudin gayyata in ya baki kudin kunhi in ya baki kudin lalle kudin kitso kudin walima kudin dan akuya waɗan idan duk kin saya an yanka an soya ya mutu wannan ba sa cikin lissafi amma duk dukiyar da ba ce ba ta aure ce yake dunkula ki hada dubu ɗari ki je wajen kishiyarki da bata zama ba yake ce wannan yarjejjera da muka yi na kuɗin aurensa ne dubu ɗari da ya bani Allah ya kaddara ba a yi ba ga kuɗin ku ya sahi a cikin gado ke kuma Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyarki ya kalli alkhairin ki insha Allah zai baki daidai da shi ko wanda ya fi shi amma da an daura ana ɗaura aure sai Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa to kin ci wannan kuɗin wanda duk yake a matsayin sadaki sannan ke kuma ta kaba ta haukanki an ɗaura a yau kin ci aure amma kuma ta kaba ta haushi wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za ta zauna wata hudu da kwana goma bayan wata hudu da kwana goma ta gama ta kaba tana nan haye ita ba bazawara ba ita ba budurwa ba ba bazawara ba ce ta taba aure ba budurwa ba ce budurwa ce haka za ta zama saboda haka wanne zo bayan ta yawa sake lissafi ko aure ta a bazawara ko aure ta a budurwa wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace to Allah kai mu rana ce insha Allah ta'ala ba dan Allah bai kaddara ba mun yi karatu a jiya saboda ruwa da aka samu da zauna a waje a karatun maza za su takura da mun ba da sanarwar fara karatun masallacin fada a wannan lahadi din dalilin da ya samu mu karatu ba ba a sanar ba za mu ɗaga shi daga farawa ladi zuwa ladi ta sama insha Allah ta'ala da haka man da wannan ladin ladi ta sama da izinin ubangiji muna da karatun fada da haka dole bata je karatun talata ba ko bata samu wata munasaba da za ta sani ba banda ladin jibi to ladi ta can sama kwana kamar goma masu zuwa don Allah da za a koma karatun fada Allah ba mu ikon komawa a sa'a Allah ya sa mana albarka kuma insha Allah littafin da za a yi wani dan karamin littafi ne durusun muhimma li'ammatil umma wasu darussa masu muhimmanci ga gama garin al'ummar wannan ta musulmi insha Allah ne littafin da za a sa in an same shi to in ba a same shi ba dai akwai soft copy za a yi photocopy irin yadda aka yi na wannan Allah madaukakin sarki ya mana jagora tabbatar mana da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين